أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين dukkan godiya da yabo da girma da ɗaukaka sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan makaranta ta al'imam al-kisa'i a yau ranar juma'a muna sha hudu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida inda muke ci gaba da karatun littafin tafsir jalalai na al'imam al-mahalli da al'imam suyuti rahimahumullahu ta'ala za mu tashi inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin Allah maɗaukakin sarki yake wa idza surifat absaruhum idan aka juya gannan su ai ashabil a'raf kenan ko absaru ashabil a'raf wato idan aka juya gannan waɗannan da addisa ga tudun nan na la'arafu idan aka tura gannan su tilqa'a ai jihata ashabin nari wato wajen yan wuta tunda su da ma bisa tudu suke in sun ka juya dama su ga yan aljanna in sun ka juya hagu su ga yan wuta to ya ka juya su gehen yan wuta qalu sai su ce rabbana ya ubangijin mu la taj'alna fin nari kada ka sanya mu a cikin wuta ma alqawmi zalimin tare da mutanen da azzalumai ونادى أصحاب الأعراف رجالا ثم أبو تعالى أعراف دنان وأن أدفة دنان الأعراف الأعراف دا مشينا السنن سورة كوغا بعدي جمع عرف نيسون كشي واتون الشيء المشرك شيء كشي مع الأعراف تدو واتون أبوان دي لو كما دايش أكسامو عرف الديك wannan ya kace mai layan nan da zakara doka da nan da zakara wanda an bisa ga zakaran na haka to wannan abu to shi ne a arab to waɗannan ashabul arabi sun ka kira rijalan wato wasu maza min ashabin nara daga 'yan wuta waɗanda suke ya arifu na hun bisimahun sun san su da alamarsu suna wato suna gane su ta hanyar alamar cewa waɗanda 'yan wuta ne ƙalu sai suka ce ma agna ankum minan nari jam'ukumul mala tara wannan da kuke wa dukiya to bai amfane ku ba bai kare ku daga wuta ba ga kunan yanzu cikin wuta ni unwanin wannan dukiyar da kun ka tara ko kuma jam'ukum ai kasratukum wato taron ku duk yawan nan naku bai amfane ku bai kare ku daga wuta wa ma kuntum tastakbiruna da kuma abinda kun ka kasance kuna yi na girman kai ai wata kibarukum da girman kanku anil imani daga imani shi ma bai amfane ku ba waya kuluna lahum sai su ce musu mushiri na suna masu ishara ila du'afa musulmi na zuwa ga raunanan musulmi a haula illazina aqsamtum shin waɗanda su ne waɗannan da kun karance la yanaluhumullahu bi rahmatin cewa Allah ba zai same su da wata rahma ba bai ba su wata rahma karki da lahum to ga suna an ce musu udkhulul jannata ku shiga aljanna kun ce ba su shiga wato ba su shiga aljanna ko to gashi na an ce musu shiga aljanna la khawfun alaikum anti musu ku shiga aljanna alhali babu tsoro bisa gare ku wala antum tahzanuna kuma ba za ku damu ba za ku yi bakin ciki ba wa qur'a an karanta udkhilu maimakon udkhulul jannata to sai aka karanta udkhilu bil bina'i lil maf'uli wato an gina shi mabniyun lil majhuli wato an shiga shi su wa dakhalu kuma an karanta wa dakhalul jannata gashi alhali sun shiga aljanna da fi'ili ma dike nan to fa jumlatun nafi jumla gata nafi da an kace la khawfun alaikum wala antum tahzanuna to halun hali ai maqulan lahum zalik alhali ana faɗa musu ana ce musu ku shiga aljanna ba ku da wani tsoro ba ku da wata damuwa wana da ashabun nari ashabal jannat sai yan wuta sun ka kira yan aljanna sun ka ce musu an abidu alaina min almai ku zubo muna ruwa aw min ma razaqakumullahu ko kuma ku zubo muna wani abu daga abin da Allah ya azurta ku min da'ani na aji ku dan muna dai wani abu ko ‘yan ruwa ƙalu sai suka ce inna Allah haƙiƙa ubangiji harrama huma ya haramta su ruwan nan da duk wani abu da Allah ya azurta ‘yan aljanna mana abu ma ya hana su alal kafin mutar kafirai haramun ne kafiri shi tantani ni'imar aljanna allazina takazu dinahum wato kafirran nan da sun karbi addinin su lahwan wato abin wasa wala iban da warki wa garratuhum alhayatud dunya kuma rayuwar duniya ta bude su fakta bude sun karu biha da ita wala yu'minu ba su imani ba wa zannu sai sun kai tsammanin anna ma'tadu shine hun to na yi abin da ke wato suka ruku rayuwar duniya ta ruɗe su suka ga cewa sun ruɗu da ita ba su yi imani ba to fal yau manan sahu Allah ya ce yau za mu fita ba sun su ai na turkuhun finnari za mu rabu da su a cikin wuta kama na su lika a yau nihin haza kamar yadda suka manta da haɗuwa wannan yinin nasu ba su yarda da cewa akwai tashin alƙiyoma ba bisa da kihimul amala ta hanyar barin su aiki da mu domin wannan ranar wa ma kanu bi ayatina yajhaduna da kuma kasancewa su suna musu da ayoyin mu aiwa kama jahadu kamar yadda sun ka kasance suna musu bi ayatina da ayoyin wala qarji'ina wa wallahi haqiqa mun zo musu ai ahla makkata mun zo mu mutanen makka da kitabin da alqur'ani fassalnahu wanda mun yi bayani ne ai bayyana mun bayyana shi bil akhbari ta hanyar bada labaruka a ciki wal wa'di da alqawli wal wa'idi da kacce kuma ala ilmin alhali shina bisa ga ilimi halu wato ala ilmin dinnan halu ai alimina bima fusilati alhali wato muna masana da abinda an kai bayani a cikin alqur'anin nan hudan kuma alhali qur'anin nan shina shari'a halun halina min alhai wato daga hawo dinnan da a cikin fassalnahu wa rahmatan kuma alhali shina rahma li qaumin yu'minuna bihi ga mutanen da sun kai imani da shi hal yanzuruna ay ma yantaziruna ba su jiran komi illa ta'wilahu in ba tawilin alqur'anin nan ba ai aqibata ma fi wato aqibar abinda a cikin wato yinin nan yawma ya'ti ta'wiluhu ranar da tawili ne zai zo ko yawmul qiyamah shine ranar alqiyama yaqulu allazina nasuhu waɗannan da sun kamanta da alqur'anin nan to za su ci min qablu ko waɗanda sun kamanta da shi min qablu wato gabanin haka wato sun gabar imani da shi alqur'anin nan sai su ce qad ja'at rusul rabbina bil haqqi haqiqa manzannin ubangijin mu sun zo da gaskiya fa hallana min shufa'a shin ko za mu samu masu ceto fa yashfa'u lana su cece mu aw ko ko a'a hal nuraddu shin ko za a maida mu ila duniya zuwa ga duniya fana'amala mu yi aiki gairar lazi kunna na amalu wani aikin da muka kasance muna aikatawa wato nuwa shirin laha kenan shi ne mu kaɗaita an Allah shi ne aikin da zamu wani turuku shirka mu bar shirka fayu ƙaru lahun sai a ce musu la a babu wasu masu ceto babu wata koma da zafi duniya قال تعالى الله مدوكين سركي يتي قد خسروا انفسهم حقيقه سن خساره كاونن سن يركش اذ صاروا سبور سن زمو الى الهلاك زوا الهلاك وضل عنهم ما كانوا يفترون ابين da suna kasance suna kirkira min da'awar shariki na da'awar abokin tarayya wadalla ya faci ai zaba ya tsaye anhum da gare su inna rabbakum haqiqa ubangijinku Allah shine Allah allazi khalaqa as-samawati wannan da ya halitta samai wal arda da kasai fi sittati ayyamin duka ya halicci su cikin kwana shidda min ayyamin duniya daga kwanukan duniya ai fi qadriha wato a cikin gwargwadon kwana shidda nisa an kace gwargwadon kwana shidda ba kwanan shidda ba li'annahu lam yakun samma shamsu saboda wannan lokacin da Allah yayi wato yayi wannan halittar babu rana wadda da ita ake kwatance a ce yau an yi kwana daya kwana biyu babu wannan rana ولو شاء ذا الله ياسو خلقهن دا يا خلقتي سو فيلن حكين cikin karta wajira wal udul an dokarka cewa daga barin halitta su cikin karta wajira ya halki su cikin kwana shidda li ta'limi khalqihi tasammuta domin shi koya ma wato halitta ta yi tasabbuci ga al'amari al'amari daki daki sannu sannu har a cimma gaci don haka ya yi su cikin kwana shidda sun mastawa sa'annan ubangiji ya yi istiwa'i ala al'arshi bisa ga al'arshi huwa abin da ake ce ma al'arshi fil lugati ga luga sarirul maliki wato gadon masaraki ko sarirul mulki wato karagan mulki istiwa'an Allah ya istiwa'i ya liku bihi wanda ya dace da shi yughshil laylan nahara Allah yana ruhe dare wato da yini mukhaffafan an karanta yughshi wa mushaddara an karanta kuma yughshil layla yana ruhe dare da annahara yini ay yughshi kullam minhuma lil akhir ma'ana yana ruhe kowanne da wani dare sai shi tuho shi ruhe yini yini shi ma sai shi to shi lulluɗe dare ya tulubuhu yana nema ne shi daren nan yana neman yin ai ya tulubu kullum min humal aka kowane ɗaya da gare su yana neman guda ɗalaban kuma neman hasisan na gaugawa ai sari'an da gaugawa kowane da shi kishi na da ɗanwani cikin 24 hours ɗin nan washamsa wal kamara wal nujuma musakharatin bi amrihi da kuma rana wal kamara da wata wal nujuma da taurari bil nafsi wato an karanta da nasba akfan wato adafi na ala samawati da an kace khalaqa samawati shine go to kaga sai an kace wa shamsa wal kamara wal nujuma war rabbi an karanta da rafa wa shamsu wal kamaru wal nujuma sai zama mubtada shi ash-shamsu din nan mubtada na da ma'rufai ne خبره أن الله باري ني مسخرات واتن أبن هوري وان أي مزللات أبن هوري وان أمره أي بقدرته دا إيكوني ألا كتورا راكو جي على هو الخلق حلتا تتبتا مع الله جميعا باكي ديرك حلتا تيدا والأمر كله كما الأمر دكا نعلاني تبارك الهير وبنجي زيادة يا يا أي تعظم الله Allah ya girmama rabbul alamin ai malikul alamin mamallakin talakai ud'u rabbakum ku roki ubangijinku tadarruan alhaji kuna masu kaskasar da kai halun halina ai tazallula alhaji kuna masu tazalluli da kaskasar da kai wa khufyatan da kuma boye ai sirran asirci innahu haqiqa shi ubangiji la yuhibbul mu'tadina baya son masu kitar iyaka fi du'a wajen addu'a bi tashaddud da cika baki wa rabtu sauti da daga murya wato ne da daga adabu na addu'a wala tusiru fil ardi kada ku yi banna a cikin ƙasa da shirki da shirka wal ma'asi da sa'i sa'i ba da islahiha bayan gyara ta da ba su rusula da aiko manzanni wad'uhu ku roke ubangiji khawfan kuna masu jin tsoro min iqabi daga azaba sai wato ku bauta ubangiji kuna masu tsoro daga azaba sai wada ma'a da kuma kwadayi fi rahmati a cikin rahmati inna rahmatallahi haqiqa rahma Allah qaribun mai wato tana kusa kusa min almuhsinin daga masu kyautatawa ay almudiina masu da'a wa tazkiru qaribin wato kawo qaribu din nan da an kai muzakkari almukhbari bihi arrahmati wanda kuma gashi an ba da labari da shi daga rahmatu wanda shi kuma rahmatu muannasina kamata yayi shi ma qaribu ya taho muannasi to liƙe da fatiha saboda an raba ita kalimar rahmatu wanda an mu'annafi ila Allah zuwa ga Allah wanda shi kuma lafazin ana tafkiri ne to sai iktisabu tafkiri daga lafazin dan shi sai ya zama an kawo labarin ne muzakkari wa huwa allazi yursilu riyah Allah madaukakin sarki shine wanda ke sako isko kai iskoki nushuran suna masu yaduwa bai ne dai rahmatihi gabanin rahmatihi ai mutafarriqata wato iskan nan tana mai warwatsuwa qaddamal madad gabanin ruwan sama shi amma nan rahmatihi din nan wa fi qira'atin ga wata qira'a bi sukuni shin takhfifa wato nushra wato wato bi sukuni shin takhfifa nushran wato tana warwatsuwa وفي أخرى جوات كرها أكما بسكونها وفتح النون مصدرا كينا النشر وهو الذي يصير الرياح نشرا واتن الحال تتنا مي واسوا إتا إسكن كينا وفي أخرى جوات كما qira'a bi sukuniha har yanzu dai shino din nan mai sukuni wa dammil muwahhadati sai a wa babu maimakon nunun sai ta koma babu shine muwahhada badalan nuni wato sai ya zama bushiran kenan huwa allazi yursilu ar-riyaha bushran tana mai bushara wa mufradul ula mufradin na farko can da an kace nushran kenan to mufradi ne shine nashuru karatule nashuru wal wal akhirati ita kuma ta karshe da an kace bushra ita kuma bashiru shine mufradinta bushran wato bashirun kenan mai bushara hatta iza aqallat wato sai da ta dauki iska wato ta dauki iskan nan ta dauki sahaban girgije ai hamalatir riyah sahaban wato iskokin nan suka dauki sahaban girgije girgijen nan sikala mai nauyi wato girgijen nan wanda yana dauke da iska mai sikalan mai nauyi bil maɗaɗ da ruwan sama girgidan nan ya dankaru da ruwan sama suƙunahu Allah ya ce sai mun ka gargaɗa girgidan nan ai a sahara wa fihi wato cikin cewar da Allah ya suƙunahu to akwai iltifatun anil ghaibati an waiwayo an bar ghaiba tunda kaga can cewa wa huwa allazi yursilu riya ana ghaiba to sai da aka kawo sai an kace kuma suƙunahu to akwai iltifati daga gaiba ana kuma wani takalli wato sai mun ga gargada shi baladin zuwa ga gari mayyitin mataccen gari wato busasshen gari wanda lana ba ta babu tsiro biyu a ciki ne aini ihya'iha domin raya wannan gari fa anzalna bihi wato sai mun ka saukar da wato alma a ruwa bihi aidil baladi a cikin wannan gari shi na zo wato mun ka saukar da ruwa min kul wato fa akhrajna bihi sai mun ka fitar bihi ainil ma'i da ruwan nan sai mun ka fitar min kulli samarati daga dukkanin wato ya'in itatuwa to kazalika al-ikhraj tankan wannan fitarwa nukhrijul mauta Allah yake to haka nan muke muke fitar da matacci min kuburihim daga kaburburran su bil ihya'i ta hanyar raya la'allakum tadhakkaruna domin ku asufatu minuna sai ku imani walbaladu ɗayyibu gari wanda an mai tsarki ai al'adbus turabi wanda turƙafe mai kyauta mai tsarki ya huruju na ba duhu tsiro ne yana hita sanan shi na mai kyau bi izinin rabbihi da izinin ubangiji ne ha za matsalin wannan misali na lil mu'mini ga mu'mini ya sama ulwat mau'izata wanda ya saurari wa'azi fa yanta duk sai amfani da hada ita wallazi khabusa turabuhu wannan da turqa ya kai tammunana wato garin da shi kuma ba mai tsarki ba wanda an mummuna la ya ruju na ba su shi kuma tsiro ne ba shi ta illa na kidan kwace shi na gurbatacce ai asiran mai wuyar fita bi mashakatin da wahala wahaza shi kuma matsalar buga misali na ne kafiri ga kai shi yan misalin kai kazalika tamkar haka ai kama bayyana ma zukira kamar yadda mun ka bayyana abin gara an ka ambata نصرف الآيات توحك مكي بينا دعايوي لقوم يشكرون الله ومتعنا لكي يقول ما الله فيؤمنون تسي إيمان لقد أرسلنا نوحا واتن لقد إنن جواب قسم محذوف جواب الرمس وانا وانت أنك شايف والله لقد أرسلنا نوحا حقيقة من أيكو النبي نوح إلى قومه زواج متانينه فقال سيدتي يا قوم اعبدوا الله يا قوم تانينا كبوتا مع الله ما لكم من إله غيره كغيره بالكلمة وكم من إله ون أدم بوتا غيره ون الله ما لكم بيزموا با قريب بالجر صفة لإله وضع كل هذا لفظ إله كلام سيانك ما يجرع وضع شي غيره أن كل هذا لفظ warrafi an karanta kuma gairuhu da raf'a ga wata ƙira'a shi kuma sai ya zama badalu badali na ga ilahu amma hannun mahalli ne shi ma daga mahalli ne saboda mahallin ilahu din nan raf'a ne saboda mutarar malakum min ilahin ghayru mubtadana labari ne shine lakum dinnan lakum khabarun muqaddamun ilahu mubtada'un mu'akhkhar saboda wannan ma din nan ba ta yi aiki ba saboda takaddimin da ake ko a ba ta aiki saboda an samu takaddimin inni akhafu alaikum azaba yawmin azim inni haqiqani akhafu alaikum ina tsoratar muku azaba yawmin azaba yini azimin mai girma ko yawmul qiyamah shine ran alqiyama in abattum ghayrahu in kun ka bauta mu wani Allah qala al malaku wato manyan mutane kubara kenan shine ya ce al ashraf wato manya-manyan mutane min ƙaunihi daga mutane ne sai sun ka ce min ƙaunihi daga cikin mutane ne inna lana raka haƙiƙa mu muna ganin ka fi dalalin a cikin ɓata mudinin wanda an mabayyani ai bayyane bayyanan ne wai haka suka ce ma annabi mu kala sai ya ce ya ƙauni ya ku mutane na laisa bi dalalatu babu wata ɓata da aggare hiya ce wadda ya dalalatu to a ammu shi ya yi ganewa mina dalali da sun ka ce mai lana raka fi dalali sai kawo dalalatu to ko dalalatu bai da balle dalalatu shi na yake fa nafiyu ha kore dalalatu to ablagu ya yi mubalaga min nafihi daga kore dalalu wato mana kowane irin kalar bata banda ko ɗan guda ko ni kankanta ta banda balle mai yawa walakin ni sai dai ni rasulun manzo nake min rabbil alamin daga ubangijin talakai uballighukum risalati rabbi ina iyar muku da sakon ubangiji na sakonnin ubangiji na bit takhfif uballighukum wat tashdid uballighukum ina iyar muku risalati rabbi risalolin ubangiji na wa ansahu lakum ay uridu alkhayra lakum nasiha ta ne kai mu ina nuhin alkhairi gare wa a'lamu min allahi ma la ta'lamuna na san abin da baku sani ba min allahi daga allah da haka ku yi imani da abin garmin zo muku da shi saboda shi a gaskiya dan na san abin da baku sani ba aka zabtun yanzu karyatawa kun kai wa'ajibtun kuna mamaki an ja akun zikrun cewa wa'azi ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku ala lisani rajulin bisa ga harshen wani mutum minkum daga cikin ku li yunzirakum domin shi muku gargadi wato da al'azaba azaba in lam tu'minu in ku imani ba wali tattaqu kuma domin ku ji tsoron Allah wali tattaqullaha wala allakum turhamuna domin ai muku rahma da hada ita yanzu mamaki kuke ku karyata fa kazzabu duk da haka nan sai sun ka karyata shi Allah ya ce fa anjaynahu sai mun ka karsai wallazina ma'ahu da waɗanda a tare da shi min algharaki sai mun ka karshe su daga nutsewa cikin ruwan tufani fil kulki sai Allah ya sanya shi cikin jirgin ruwa ai a safina jirgin ruwa wa aghraqna allazina kazzabu bi ayatina Allah ya ce sai muka nutsar da waɗannan da sun ka karyata ayoyin mu bi tufani innahu ma tika su kanu sun kasance kauman mutane na anina waɗanda sun ka makafci an haƙƙi daga gaskiya falan yu'minu dan shi yasa ba su imani dan sun makafci wa arsalna ila adin al-ula akhahum huda sai mun ka aika dan uwan su hudu zuwa ga adu wato adawa na farko kenan adin al-ula sune a mutane annabin Allah annabi hudu wa annahu ahlaka adin al-ula ƙala ya ƙauni sai ya ce musu ya ku mutane na ubudullah ku bauta ma Allah malak ai wahiduhu ku ɗayan tashi malakun min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta in ba shi ba afala tattaquna ai takhafunahu shin ba za ku ji tsoro ne ba fa tu'minuna sai ku yi imani qala al mala'u allazina kafaru min qawmihi sai mutanen da wato manyan mutane waɗanda sun ka kafirta daga cikin mutane ne sai sun ka ce inna lanaraka fi safahati lalle haƙiƙa muna ganin ka cikin wauta ai jahalatin jahilci wa inna haƙiƙa mu lana zunnuka muna tsammanin ka min alkafirina a cikin makaryata fi risalati ga manzancin nan naka tsammani na suke ba su da tabbaci kala ya kawo sai ce ya ku mutane na laisa bi safahatun babu duk wata wauta gare ni walakin ni sai dai ni rasulun manzo nake min rabbil alamin daga ubangijin talakai uballighukum risalati rabbi ina iyar muku sakon ubangiji na wa ana ni na tun mai nasiha nake lakum gare ku kuma aminun ma alintacci ai ma'amunun abin amince ma ala risalati bisa ga sakon nan na manzanci aw ajibtum e kuna mamakin an ja'akum zikrun min rabbikum wa tun wa aziyazu muku daga ubangijinku ala lisani rajulin minkum bisa ga harshen wani mutum daga cikin ku liyun ziyarakun domin shi ku shi muku gargadi واذكروا كتنا إذ جعلكم خلفاء لوكشن دا يستنيا بهالي بوكي في الأرض أتكين قطع من بعد قوم نوح بايا متانا النبي نوح وزادكم في الخلق بسطة كما يكارا مكو كاره أتكين هلتا أي قوة كاره وأولا دقو وكان طويلهم أنت من قوم سياكة شيء أتى ذراع ذراع أمينة riba da tsawon ga magauta zirari uku kake ko uku na shi mutum zira'i na kagari na aishi na ce mutum bai wuce zira'i aishi na to kagari a ce zira'i ko da zira'i ka an ka ce ka auna zira'i ne kagari sai an samu irin kaso talatin wakasi ruhun gajerensu kuma ya kasance shi kuma 60 na zira'i 60 shi aka jeron shi yawa daidai tsawon 'yan aljanna kenan ko an ce 'yan aljanna haka na zamu shi tsawon tsawon annabi adamu kenan haka an ka halicci mutane da farko sai aka kama rage ba zira'i sittin na annabi adamu to faskuru ala allah ku tuna ni'imomin allah ai ni'amahu ni'imomi ne la'allakum tuflihuna domin ku rabauta ai tafuzuna qalu sai suka ce ajita nashin ka zo muna lina hudallaha wahdahu domin mu bauta ma allah shi kadai ونظر مبر ما كان يعبد آباؤنا أين ترك مبر أدن قوائم كي كي بوتا فأتنا كزومنا بما تعدنا به أدن نندك كيمنا القولي لشينا الأذال لا عذاب إن كنت من الصادقين في قولك إن دي هكاك تنشيش كما تغسكيا أتنشن الناكا قال سيرتي قد وقع أي وجب عليكم من ربكم رجس حقيقة عذابا أبكو wato wajaba ta tabbata alaikum bisa gare ku min rabbikum daga ubangijinku wa ghadabun da kuma hushi wato ya tabbata gare ku daga ubangijinku atujadiluna ni eh yanzu jayayya kuke da ni fi asma'i a cikin wasu sunaye sammaitu muha waɗanda ku kunka ambace su ai sammaitun biha asnama ku kunka ambaci gumakan ku ta'buduna ha waɗanda kuke bauta antum ku wa aba'ukum da ubanninku ku kunka kirkire sunayen nan ma nazzalallahu biha min sultan Allah madaukakin sarki bai saukar da wata hujja biha ai da ibadatu har bauta waɗannan sunayen da kun kake kira na gumaka ba ai min hujjatin wa burhani to fantaziru ku dakanta ku dakanci al'azab azaba ku jira azaba inni haqiqani ma'akum ina nan tare da ku min almuntazirina wato ina cikin masu jiran zalikum wannan azaba bisa kafirikum ni saboda karyata wa kuda kun kai ne wa ursilat alaihim rihul aqim sai an ka aiko musu iskan nan makarariya iska wadda ma ta zaru min shay'in atat alaihi illa ja'alat mukarrabi duk abin da ta isko ba ta bane sai ta mai sai rubu rubu dugu dugu ta dudduge shi ta kasan ashi da dukake ka san ashi in ya tsuha da ka ta are da ya jago to haka nan ta kawo abubuwa ko menene ta bi ta gare ba ta bane فأنجيناه سيمون كترى النبي هود والذين معه da waɗannan da aka tare da shi min almumini na muminai bi rahmatin da rahama min na ta daggare mu wa qata'na dabira allazina kazzabu sai mun ka kace bayan mutane allazina kazzabu bi ayatina waɗannan da sun ka ƙaryata ayoyin mu ai ista'sallahu sai mun ka tunkuke su mun ka kwashe su ba ci daya wa ma kanu mu'minina ba su kasance masu yin imani ba wato ba su kasance sun yi imani ba haɗafin haɗafina ala kazzabu bi ayatina wato sun ƙaryatar da ayoyin mu kuma ba su kasance masu imani ba wa arsalna sai mun ka aika ila samuda zuwa ga samudawa bi tarki sarfi an karanta wato ila samuda an hana mai sarrafa bil alaniyyati wat ta'lif muradan bihi al qabilat wato ana nuhin kabila da shi dan shi an kana mai sarrafa to mun ka aika musu akahun dan uwansu salihan salih qala yace ya qaumi ya ku mutane na ubudullah ku bauta mu Allah malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abin bauta in ba shi ba karja akum bayyinatun haqiqa wa kun hujja ta zo muku ai mu'jizatu mu'jiza ta zo muku min rabbikum daga ubangijinku ala tilki bisa gaskiya ta hadhihi naqatullahi wannan tabuwa Allah ce lakum gare ku ayatan wato alhali tana aya amiluha amilin halin nan da an ka ce ayatan hali na ma'anar isharati ma'anar ta a cikin ishara wato na cewa haji wato ma'anar ta a cikin ishara na fi'ili kamar an ce ku shiru wa kanu sun kasance su kahirar nan sa aluhu wato sun roƙi annabi salihu an yi furja halahu shi hiddan musu taguwa min sakaratin daga walalin duci ayyanuha wanda sun ka ayyana duci riba izgilanci haka dai sun ka nuna mai duci sun ka ce ducin ga muku so shi a ita ruwa ka ku ga abu na wanda suke mustahili na ga adam ko in ba ba annabi na ba to amma da yake ba annabi ne sai Allah ya hissa musu taguwa don tabbatar da annabci ne ya ba shi wannan mu'jiza to shi na da Allah ya hisso musu ita ya ce to ga taguwa Allah na an ba ku ita a matsayin aya to abinda ake nema gare ku fazaruha ku rabu da ita ta akul fi arzillahi ta ci abin da take so cikin ƙasar Allah tunda ku kunka ce a cikin muku ita ga kana ainihin so amma abin da za ku yi ku bar ta cikin ƙasar Allah wala ta matsuha da su'in kada ku shahe ta da wani mugu abu bi akirin kaf ku soke ta audar bin ko kuma bugunta kaf ku buge ta dan in kun ka soke ta ko kun ka buge ta to fa ya akhuzakum azabun alim azaba mai radadi zai kama ku واذكروا كتنا إذ جعلكم خلفاء لوكا تند الله يستنياكو حليفو في في الأرض أتكين أكا من بعد آد باين آداوا وبوأكم في الأرض أي أسكنكم سي الله يبدون الدكو أتكين أكا تتخذون من سهولها قصورا كنا رقا جداجي كتنجن من سهولها واتن دقا كتنجن أي تسكنونها كنا زما تسيف أتكين راني دقا ورا رند أدتوشي أتكين أكا وتنحتون الجبال كنا تستكت دواسو واتن بيوتا أمطعين تاكنا cikin duwatsu kuke sassaka ku yi dakuna a cikinsu da su nuna har kuke zama a ciki fi shita a cikin hutu wa nasbuhu nasba buyutan din nan alal hali alal hali muqaddara wato hali ce muqaddara ma'ana muqaddirina ja'alaha buyutan lakum alhali kuna masu kaddara sanya waɗannan duwatsun su koma gidaje gari faskuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah wala ta'tau kada ku yi banna wato ta'tau din nan kada ku yi banna fil ardi a cikin kasa mufsidina alhali kuna masu banna kaga mufsidina din nan halin da mu'akkira ita ma saboda ma'anar su guda da ta'tau tana karfafar da ma'anar ta'tau قال الملأ الذين استكبروا من قومه wato manyan mutane waɗanda sun kai girman kai daga mutane ne ai takabbaru waɗanda sun kai girman kai an imani daga imani bihi da shi ala sai sun kace lil ladina tud'ifu ga waɗannan da an karauna ni sun kace musu wato liman amana min go wato ga waɗanda sun kai imani minhum daga cikin su an kai irdali ai min qaumihi daga mutane ne badalun min ma qabla shi liman amana badali na ga ainihin lil ladina tud'ifu to ko cikin masu raunin waɗanda sun kai imani daga cikinsu bi i'adatin jari kuma sai an ka maimaita jari an ka ce liman amana bayan ta an ce lillazina sai sun ka ce musu atalamuna anna salihan mursalun min rabbihi shin wai kun san kuna labarin cewa hakikar salihu abin aikowa na min rabbihi daga ubangiji ne ilaikun zuwa gare ku kazu sun ka ce musu na'am mun sani suna da labari inna bima ursila bihi mu'minuna haƙiƙa mu masu imani muke da abin nan da an ka aiko shi mun imani qala allazina istakbaru sai waɗannan da sun kai girman kai sai sun kace inna billazi amantum bihi kafiruna kaji su kuma kan gararu sai sun kace haƙiƙa mu kuma kafiruna masu kafirta muke billazi amantum bihi da abin nan da kun kai imani da shi wa kanatin naqatu to taguwan nan da an ka hissa musu a matsayin mu'jiza ta kasance laha yawmun fil an ware mata wata rana wadda ita dai ke shan ruwa a cikin wannan wato rijiyar tasu wannan rana walahum yawmun su kuma suna da tasu rana wadda suke ɗiba ruwa to mallu zalika to yau da gobe sun ka gaji sun ka kosa sun ka ce su sun gaji da da zuwa gaji ne wasu iko a ce ita ma tana ta da rana da fa aka runna ka sai sun ka soke taguwar a ƙara haƙo dawo wani mutum da ake ci mako dawo wanda da hausa aka ce makwadaro da gare shi na aka zama kwadaro don shi akan gare da cikin kwadaro misali sai ya soke ta bi amrihim da umarninsu don duk sun yadda sun ka irtifaki sun yi kashe ta da an katalaha sai ya kashe ta bisai da takobi wa atau an amri rabbihim sai sun kai kangara daga umarnin ubangijinsu sun ka saba wa qalu sai sun ka ce ya salihu ya kai salihu ite na bi ma ta'iduna bi min al-azab to kawo muna abin nan da kai mana alƙawari da shi min azaba na azaba alaƙati har da kashe ta ba ta kai mun kuma kashe ta azaba na ko ba ko to kawo mana azaba in kunta min al-mursalin in dai hakka kasance cikin manzali to kawo mana azaba fa akhadathum ar-rajfatu nan take ku sai ga girgiza ƙasa ta kama su ai az-zalzalatu ash-shadidatu min al-ard girgiza mai tsananta daga ƙasa was-sayhatu min as-samai da wata irin harguwa daga sama sai ta kama su nan take fa asbahu sai sun kawaye gari jasimina suna burhani fi darin cikin gidansu ai barikina suna masu burhana ala ruka da bisa guguwar ya mai tina sun mutu ba a zama su ba to ga sana fata walla anhu a arar anhu watan salih sai annabi salih ya kawar kai daga gare su وقال يتي يا قوم يا قوم متانينا لقد أبلغتكم رسالة ربي والله حقيقة أنا إيرمكو ساقون أبنجينا ونصحت لكم كما نايمكو نصيحة ولكن سيري لا تحبون الناس هنا باكو ثم نصيحة واذكر لوطا كأنبتاء النبي لوط ويبدل منه إذ قال لقومه وكن كتنا لوكا تشند يتشم متانينا شيء أفضل لك كما أنت واذكر إذ قال لقومه ka tuna lokacin da annabi lutu ya ce ma mutane ne ata atuna alfahishata kaga shi kuma nasu mu wai shin kuna aikata wannan alfasha ai adbara da jihad shine alfahisha yanzu bayan maza kuke zuwa ma sabaqakum biha min ahadin min alalamina wato babu wani daya daga cikin talikai ai al-insi wal jinni wato mutane da aljannu babu wanda ya rigaya minkum daga cikin wanda ma sabaka ku babu wanda ya riga ku bi hada ita wannan aika aika babu wanda ya riga ya aika ta in a innakum bi tahqiqil hamzatayn wa tasheel ath-thaniyah wa tun aynakum wa idkhal al-alif bayna baynahuma al-wajhayn wa tun aynakum la ta'tuna ar-rijala wa tun kuna zo ma maza shahwatan don dai sha'awa min dunin nisa'i kuma bayan mata sai su kama zo ma maza maimakon ga mata balbari wannan zance an tuntu kaunin mutane kuke musrifu na masu wuce gona da mutajawi zunal hadda masu ƙetare mutajawi zunal halala masu ƙetare halal ilal halabi zuwa da hara wa mata na jawaba kaunihi waton babu abin da ya zamo amsan mutane na illa an ƙaru in ba cewa sun kai ba wato sai sun kace akhrijuhum ku fitar da su ai ludan wa asba'u ku hidda ludu da mabiyane min qaryatikum daga alqarya innahum haqiqatu unasun mutane ne ai taqahharuna wanda sun ka tsarkaka min adbari rijal daga bayan maza fa anjayna mu sai mun kakkar da annabi nuhu wa ahlihi da mutane ne illa mar'atuhu wa ce mata sai kanat ta kasance min alghabirin wa ta kasance cikin albaki na masu wanzuwa min al'azabi na azaba wa amtarna alaihim madaran sai mun kai musu ruwa madaran ruwa huwa hijaratu sijjil sune ruwa sunan na sijjil fa ahlakatuhum sai wadannan duwatsun duwatsun Allah ya halaka su da duwatsun nan sai sun ka halaka su wanzur ka duba kaifa kana aqibatul mujrimina to a aqibat al mujrimina masu laifi kana ya kasance wato aqibat su ta kasance sun halaka gaba ɗaya sanan ne lokaci ya zo والحمد لله العلم عند الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك